الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رناء الخميس بكوي قوة شعبان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2025 za mu ci gaba da darasi na mustalahu alhadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna nukbatul fikar في مصطلح أهل الأثر تا الحافظ أحمد ابن هجر الأسقلاني رحمه الله wannan darasi namu na goma sha ɗaya to idan ba a manta ba darasin da ya gabata malam yana magana akan dalilai da ke sa wato ya zan ba a karɓi riwaya ba wanda ya ambaci abin da ya shafi sukar rawi ko kuma a samu tawaya wato gibi a cikin isinadi to yana cikin bayani akan abin da ya shafi suka dangane da rawi wanda shi kuma mataki-mataki ne kamar yadda ya kawo su a to daga bisani sai ya ambaci abin da ya shafi abin da ake kira da al-mukhalafatu wato a samu saɓani ko a isladi ko kuma a watan to shi ne ya ce aubi ta ƙadimin wata akhirin falmakalubu auɗin nan aɗafi ne a kan summal mukhalafatu da ya ambata a baya ko kuma a samu a cikin wato isnadin hadisi ko mataninsa an samu taƙadimi da ta akhiri wato abinda ake kira da takadimu ma haƙuhu ta'khiru ko ta'khiru ma haƙuhu takadim to da aka samu irin wannan sifa a cikin hadisi to shine mala yace sunan wannan hadisi fal maqalubu shi malaman hadisi suke kira da al maqalubu abin da ya shafi isnadi wato kamar a ambaci sunan mahaifin rawi sannan shi a ambace shi madadin a fara ambata sassan da ambaci mahaifinsa kamar nafi'u a ibn umar to wani da ya zo sai fara gabatar da ibn umar din sannan nafi'u to kaga yayi abin da ake kira da menene ma haƙuhutta a khiru kamata ya ce na fi'un ko anibi na umar to amma da ya zo sai ya ce ibn umar ko abdullahi ibn umar an nafi'in to irin wannan sai a ce an samu kalbi a cikin wato ainihin isnadi ko kuma ɗalibi da ya karɓi riwaya kamar shi maliku misali an malikin an nafi'in malik ɗalibin nafi'u ne to da wani ya zo sai kalbin isnadin sai ce an nafi'in an malikin sai ya ɗauki maliku ya kai can ƙarshe ya ɗauko nafi'u ya kawo wurin maliku to duk sanda aka samu wannan isnadi ana kiransa kalbi ana kiransa almakalubu wani a ɓangaren isnadi kenan haka a ɓangaren matani ma ana iya samu suna ba da misali kamar riwayar abu huraira fi sahihi muslim hadisin nan na mutum bakwai da allah subhanahu wa ta'ala zai saka su cikin inuwarsa to a cikin mutum bakwai din nan a ambaci wa rajulun ta saddaka bi sadakatin abin nan akhfaha hatta la ta'alama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu to haka hadisi yake shine daidai gabatar da yaminuhu sannan shimaluhu wato da mutumin da yake sadaka saboda tsananin yadda yake ɓoye wannan sadaka ɗin daga idanun mutane har sai da ya zan hannunsa na dama bai san abin da hannunsa na hagu yake cerowa ba to sai ya zo fi sahi muslim tare da gabatar da shimaluhu hatta la ta'alama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu to wannan sai malamai suka ce to to wancan shine kalbi eh shimaluhu din shine farko sannan yaminuhu an fahimta yauwa na samu wahami hatta la ta'alama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu shine daidai to amma kuma sai shi ɗaya daga cikin ruwatu sai kalbin hadisin sai ruwaito shi da lafazin hatta la ta'alama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu madadin har sai hannunsa na hagu bai san abin da dama take ciyarwa ba a saboda ayyuka alkhairi ana gabatar da su ne da hannun dama abin da ya shahi bayarwa ko karba yawwa to kaga idan aka ce sai dama bata san abin da hagu ta ciyar ba to kina ya nuna ana ba da sadakan ne da hannun hagu eh to wannan shine kalbin da aka samu amma hatta la ta'lama shimaluhu wato ita hagun ba ita ke bayarwa ba mai bayarwa ita ce dama to sai ya zamo ba za ta san abin da dama ɗin take ciyarwa ba to wannan kaga hannun daman shi yake shi yake bayarwa to shi yasa malamai suka ce duk da al'imam muslim ya kawo shi to amma kuma kalbi aka samu abin da yake daidai shine hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu to wannan shine fal maqalubu Eh, ana, ana samun irin wannan sosai a wasu ɗaiɗaikun hadisai to sai mala ya ce aubi ziyadati rawin wani zubin kuma auɗin ita ma aɗafi ce a kan sumbal mukhalafa wani zubin ana samun saɓani ta fuskar ƙara rawi a isnadi kila duka rijalu na isnadi mutum hudu ne to da wani ya zo sai ya ƙara na biyar ko ya ƙara biyu suka zabo shida ko saba ga haka ma'ana dai cusa rawi wanda shi baya ciki to wannan shi ake kira da falmazidu fi muttasilil isnadi ko asanidi falmazidu fi muttasilil asanidi to wannan shi ake kira wato isnadi wanda aka ƙara shi bayan kuma isnadin ya cika isnadin sadadde ne to amma kuma sai aka samu kuskure daga cikin wasu ruwatu sai suka shigo da wani wanda baya cikin isnadin to wannan ana kiransa da ƙari a cikin asani da waɗanda suke muttasilai sai ce aubi ibdalihi wani zubin kuma ana samun rawi wato ya yi ibdali ya kawo wannan abin kuma ya canza shi kuma wata hanyar ya sake kawo wani abu shi ma ana iya samu rawi ɗaya ne na wannan munasaba ya kawo kaza a wata sabon munasaba kuma sai ya sake kawo wani abu wala murajjiha kuma babu wani abu da za a yi amfani da shi a rinjayar da ɗayan ruwayoyin nasa kila a ce wannan da ya kawo ita ce daidai wannan marjuhiya ce babu wani abu da za a yi amfani da shi a yi tarjihi nan ya zo da kaza nan ya zo da kaza kuma duka rawin ɗaya ne to wannan shi ake kira da falmuttaribu shi ake kira da alitturab akan same shi a cikin matani kuma wani zubin ana samun shi ma hatta ga isnadi hatta ga rijalu na isnadin hadisi ana samun irin wannan sai ka ga wani zubin rawi ya roto hadisi daga wani wani zubin kuma daga wani kama kila wani lokaci ya roto hadisi daga malaminsa wani zubin kuma ya roto shi daga malamin malaminsa sai ya ketare malaminsa to sai a kalla idan ya ji daga malaminsa kuma ya ji daga malamin malaminsa sai a ce to ya ji hadisin ne ta hanyoyi guda biyu ya ji shi ta malaminsa sannan kuma ya ji shi daga malamin malaminsa kaga wannan ba ishkali amma idan aka bincika sai aka gano bai ji hadisin daga malamin malaminsa ba amma ya ji daga malaminsa to sai a rinjayar da riwayar da ya jingina ga malaminsa akan ta malamin malaminsa to shine abin da malai yake nufi to idan ya zan babu abin da za a yi amfani da shi a yi wannan tarjihi to wannan shi ake kira da an samu alikturab wannan shi ake kira da alikturab malamai masu kula da abin da ya shafi harka ilal to su ne za su zo su yi bincike sai su yi kokari su fitar da abin da yake na daidai akan wannan alikturab da aka samu in kuma ba a samu ba to sai a rauna na hadisin sai zama ba za a karbe shi ba kenan wa qad yaqa'u ibdalu amdan imtihanan kuma shi irin wannan canza wani lafazi da wani lafazi ko kuma a ko kuma canza wani rawi da wani rawi to wannan yana aukuwa wani zubin amdan da gangan imtihanan saboda ana son a gwada mutum eh can zamanin da a lokacin malaman hadisi sadda ana riwaya to haka yakan faru idan malamai suna son su jarraba mutum ta bangaren harda da gogewarsa ilimin hadisi to sukan yi kalbin isnadi ko matani da gangan sai a karanto masa hadisa a ce ya bada amsa a babin jarrabawa kamar yadda ya faru da al'imamul bukhari kamar yadda suke kawo hikaya su al-khadibul bagadadi su ibn adi sauran malamai suna ambata wannan hikaya ɗin shi al'imamul bukhari wata rana sai ya shigo bagadada to kamin ya shigo dama labarinsa ya kawo anan shi ba mutumin bagadad ba ne amma kuma sunansa ya shahara da ƙarfin hardarsa da gogewarsa ilimin hadisi to da ya zo sai malaman hadisi na garin sai suka kulla mai makirci suka yi mitin sai suka tara hadisai guda ɗari suka tara hadisai guda ɗari sai suka suka samu mutane kamar mutum goma haka ko ne aka ba shi adadi na wasu hadisai amma sai aka yi kalbin hadisan hadisan da aka bawa ne sai aka cire isnadinsu aka ciro isnadin hadisan da an ka ba wancan sai aka samu wannan shi kuma na wannan aka samu wannan suka juyar da hadisan nan guda ɗari gaba ɗaya suka ce to da ya zo shi kenan kai ka fara yi masu tambaya karanto masa wannan hadisi ka ce mi zai ce ɗaya bayan ɗaya da limamul bukhari ya zo a sai ɗaya daga cikinsu cikin mutanen da suka ayyana sai ce masa tomi za ka ce kan hadisi kaza da kaza da kaza alimamul bukhari ya ce ban san shi ba ya ƙara jaya wani ya ce ban san shi ba har nashi hadisai suka ƙari abokinsa shi ma ya haka abokinsa shi ma ya haka abokinsa shi ma ya haka ce a to an ce kuma ya san hadisi sai da suka gama gaba daya sai ce to abinda nake nufi da ban san su ba bisa yadda kuka faɗi hadisan ban san su a haka ba eh kai hadisin da ka ja isnadinsa yana wurin wancan kai kuma hadisin da ka ja isnadinsa yana wurin wannan kuma alat tartibi sai da ya mayar da kowane hadisi a bisa isnadinsa kowane isnadi a bisa hadisinsa to daga nan sai suka sallama daga nan sai suka sallama ba al'imamul bukhari cewa lallai ka ce ka gogaggen malamin hadisi ko ba mu da shakka akan cewa kai hafizi ne cikakke da in ba hafizi ba wanda zai iya gane wannan wayo ko akwai wanda zai iya ganewa ba wanda zai iya ganewa haka ban da shi akwai al'imam al'oƙaili shi ma an masa irin wannan sharri da ya zo shi ma kamar yadda shamsuddin zahabi ya ambata a littafin sassiyarwa alamin nobala sai malamai suka haɗa kai suka ce za su gwada shi sai suka tara wasu hadisai suka cire wani abu cikin hadisan kuma suka ƙara wani abu sai da suka zaɓi hadisan da suke tunanin ai ba lalle ba ne ma ya san su aka cire wannan aka ƙara wannan aka cire wannan aka ƙara wannan da ya zo kawai sai aka dama an sa wasu su rubuta hadisan ga littafi da ya zo sai ya fara karanta masa da ya kawo wurin ƙari sai ce to tsaya nan kuskure ne kaza a akwai ba a sa shi ba sai ya sa alƙalami ya gyara masa in ya kawo wurin ƙari sai ce ya tsaya wannan kalma ƙari ce sai ya goge ta ga abin da addini haka ya sai da ya gyara hadisan gaba ɗaya to kaji malamai eh kaji malamai kai yanzu larabci ma za a yi sai ka ce sallallahu alaihi ko sadakallahu al'azim ka gari saboda su sun yi karatu na gaske eh karatu na gaske kuma duk abin da za su karanta za su haddace su fahimce shi kaga in ba haka ba ba yadda za a yi su iya gane wannan dabara ɗin to shi ne mala yake nufi a nan kaga da gangan aka yi musu haka imtihanan don a gwada su don a gwada su ko yanzu duk wa'annan masu hayaniya in za a yi musu haka ai za a rufe bakinsu masu hayaniya da sunan ilimi su malamai ne masailu 'yan ƙanana in za a zuwa a yi musu jarrabawa ma a cikin littafin ma al'ahadari to za su kunyata za su kunyata eh tun da ba a karatun da gaske shi yasa suke cin karansu ba babbaka kowa ya hura spika shi malami ne ya zage wanda yake so ya yabe wanda yake so eh Allah ya kyauta aw bi tagayyiri hurufin ma'a baqa'is siyaqi fal musahhafu wal muharraf to wani lokaci mukhalafa takan kasance tare da canza haruffa ma'a baqa'is siyaqi amma kuma zaka ga siyaƙin siyaƙin lafazin yana nan kawai an canza an canza harafi ne ba ibara gabaɗe ko jimla gabaɗe aka aka canza ta ba to shine mala yace irin wannan fal musahhaf shi ake kira musahhaf musahhaf shine abin da ya shafi wato canza wasu kalmomi ta fuskar digagga eh kama al khutabu misali sai a canza shi da alhaɓabu can haɗe amma sai a mai da shi ha to wanda ana kiransa da tashif a wurin malaman hadisi ana samun irin wannan idan kuma canza wannan ta kasance a ɓangaren shakali wato wasali to wannan shi ake kira da almuharraf a taharif kenan karkatar da wani abu wato zuwa zuwa wani abu shi ake kira da taharifi eh to shi ma irin wannan da ana samun irin wannan to duka dai malamai a cikakku su ne za su zo su gano nan kaza aka yi nan kuma kaza aka yi ga abin da daidai kaza kuma ba daidai ba ne to duka ana samun irin wannan Allah ta'ala ya kyauta duka wannan ana kokari ne a tsare shi ilimin ba tare da an samu wani ishkali ba saboda yan aka bar mabarnata to sai su lalata addini sai su lalata addini so na ya kamata mu kwana wani sati sai mu tashi a gaba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته